الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kawo mu wannan lokaci ko wannan rana ta laraba can baya bayan lokaci karatu wanda muka saba na mako mako kawatar qur'aniya yau muna sha tara ne ko sha takwas ga watan shawwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya daidai da goma ga watan 6,2020 muna cikin karatunmu muna cikin suratul bakara ne aya ta 220 282 zuwa 172 zuwa 273 da 4 ayoyin mun karanta su sati wanda ko mu ce watanni wancan lokaci mai tsawon da ya wuce amma akwai dan bayani kaɗan wanda ba mu ƙarasa ba kenan za mu karanta ayoyin za mu karanta su a gurguje kuma za mu je sabbin ayar da za mu karanta ta yau shi ne 175 da uku da uku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ta'ala yana mana bayani akan eh, akwai bayanai wanda suka wuce can baya duka dai mafi yawa ayoyin suna magana akan ciyarwa mutum ya ciyar mutum ya yi sadaka mutum ya yi kyauta duk wani abin da zai tara maka lada a gobe kiyama Allah subhanahu wataala yana mana magana akan wannan to saboda haka sai kuma Allah subhanahu wataala yake ma manzo sallallahu alaihi wa sallama magana laisa alayka hudahu to wannan kuma abin da ya shahi wajen shari'a ne sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi akwai wanda yake so inda san samu ne a ce sun shirya to shine Allah subhanahu wataala yake lallashin shi yana ba shi hakurin cewa ai wannan shari'a ta Allah ce madaukakin sarki shi annabi sallallahu alaihi wasallama shari'a shi shine ya rika wa mutane wa'azi ya nuna musu hanya to bayan haka nan sai Allah yake mana magana akan ciyarwa can baya ma an yi ta magana akan ciyarwa to Allah kuma sai yake ba mu labarin suwaye ya kamata a ciyar daga cikin waɗanda aka mata a ciyar da su to akwai irin mutanen da suka aje kansu fi sabilillah sawan ya kasance jihadi ne fi sabilillah sawan ya kasance malami ne yake karanta da yayan musulmi ko liman ko abin da ya kama da haka in ya zaman tobe da wata sana'a wanda shine aikin shi kuma ko kun dauke shi akan haka ko kuma kuna iya zama ku dauke su akan haka to wannan suna daga cikin hanyoyi na ciyarwa kuma sau da yawa za ka same su mutane ne wanda ba za su yi roƙo ba ba sa roƙon mutane sai dai kawai a kamanninsu za a iya gane cewa mabukata ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa waɗanda suke ciyar da dukiyarsu dare da rana a ɓoye a bayyane suna da lada a wajen ubangiji madaukakin sarki a gobe kiyama kuma ba za su yi bakin ciki ba kuma ba za su yi tsoro ba babu wani tsoro kuma babu bakin cikin abin da suka bari a nan duniya saboda abin da za su samu ya wuce wani da saboda haka kenan Allah maraukin sarki yana mana bayani ne akan abin da yake da alaka da dukiya abu ne wanda yake mai girma musamman abin da yake na ciyarwa za a yi wani abu na aikin addini ko kuma za ka taimaka ma wani ɗan uwanka ko kuma wani kusa da kai lokacin da za ka ba shi shika shaidan zai zo ya riga gaya maka an ka ba shi ɗari ma ya yi ya zo in ka ce in ka bashi tamanin ma har ya kai ka zuwa ƙasa to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake yawan nana ta mana akan cewa lalle ne mu ciyar da dukiyarmu musamman abin da ya shahi ɗaukar kalmar Allah madaukakin sarki Allah ta muke mu
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويؤبي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم
Allah subhanahu wataala yake mana bayanin cewa allazina yaquluna riba waɗanda suke cin riba su da yawa da idan an ce riba ne abu ne wanda yake sananne kuma takan iya shiga wurare waɗanda suke masu yawa ba dole ba sai dukiya kaɗai lokacin da za ku yi masanya da wani yan misali wajen ɓangaren abinci ne to babu zancen a samu fifiko in dai kala abincin iri ɗaya ne shinkafa da shinkafa dole ya zamanto tiya ɗaya da tiya ɗaya ko da waccan ta yi waccan kyau sai dai ya zamanto za a yi masanya misali a ce da shinkawa da dabino ko kuma da shinkafa ko da dawa masara to haka kuma bangaren kudi lokacin da za ka ba mutum ramce na jika guda ka ce kama jika da goma to kaga wani dala goma riba ce sai dai ka mai canji ko kuma ya baka ɗari ka bashi ɗari to amma kuma su ma idan yanayin ya canza misali naira ce da sefa ko kuma dolar ko euro ko abin da ya kama da haka to wannan su kuma mana kenan za a iya canzawa za a iya samun fifiko yadda canji yake to saboda haka wannan abu ne wanda yake sananne Allah subhanahu wataala yake cewa kaga waɗannan da suke cin irin waɗannan dukiya a gobe kiyama la yaqumun ba sa tashi illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas za a gane su yanayin za su tashi suna kamar wanda yake farfadiya wanda wani shaydani ya shige shi bai iya taya daidai yana bori a ƙasa maciya riba a gobe kiyama haka za a gane su Allah ce dalilin da yasa wannan alama ta su zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba su ne suka ce ai kawai kasuwanci ne da riba da wanda ba riba ba da kawai kasuwa ce in dai mutum ya ci riba shikenan to waɗannan Allah subhanahu wataala ce su ne zai ma wannan azaba wai wannan kahin ajewa su ta jahannama Allah ya kare wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halitta kasuwanci ka saya ka saida wannan halak ne ka samu riba iya san ranka ka yi rahama ko baka yi rahama ba to amma ita riba Allah subhanahu wata'ala qat'an ya haramta ta sai Allah ya ce misali mutumin da yake mu'amala ta riba kaman ja'ahu mau'izatun min rabbih yana tsakan kasuwanci wanda ke da riba a ciki sai ya ji wa'azi cewa ai riba haramu ce fantaha sai wasa yace to daga yau ya tuba falahu ma salafa to duke shi ta can baya wadda da ribe tara ta ba zai ce ba wannan dukiyar ta haramu ya watsa ta a sai ya rike ta daga ranar da ya ji wa'azi to shikenan daga ranar zai fasa duk dukiyar da ya kara a rannan to a lokacin za ta zama haramu amma waccan ta baya ta zama halak sai a kurare gaba wa amruhu ila Allah to wannan kenan al'amarin shi na ubangiji yana wajen Allah madaukakin sarki wa man ada amma azaba tana ga mutumin da ya koma da can kana mu'amala ta riba sai ka ji wa'azi sai ka fasa sai dukiya take komawa baya sai shaɗa ya zo ruɗe ka kuma ka sake koma mu'amala ta riba to Allah ya ci faulai ka ashabun na waɗannan su ne waɗanda za a sa su ta jahannama hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a ciki kaga wannan ayat tana nuna mana ne yanda matsala ta riba take dole ne a matsayinka na mai imani ka nisance ta saboda daga cikin manya-manyan zunubai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zana riba tana ciki abdullahi dan abbas yake cewa akilur riba yub'athu yawmal qiyamati majnunan mukhnaq duk wanda yake maci riba a gobe kiyama abdullahi dan abbas yake cewa za a tada shi yanda ka san mahaukaci wanda bai san ba abin da yake mana Allah subhanahu wataala zai nuna mushi ikon shi zai nuna mushi zai nuna mutane cewa waɗannan suna daga cikin mutanen da suka yi manya-manyan zunubi wanda zunubi na riba abu ne wanda yake mai girma mala ya ce wa babu riba min ashkar al'abuwa ba alakasir na hannun hatta malamai masu ilimi wanda suka goge a fagen ilimi to za ka samu cewa wannan babe na riba yana daga cikin babe waɗanda suke masu matsala mana kenan sai ka samu cewa abu ana so sai an inganta shi sai an daidaita shi wannan ana magana ne a wancan lokaci to ina ga wannan lokaci namu yadda ke da bankuna ga sanannen riba mutane suna ciki kuma suna ɗaukan bashi bashi ma kuma na mamaki kuma mafi yawan mutane sun sani to saboda haka kenan wannan yana daga cikin abubuwan da suke gadar ma da al'umma koma baya na ɗaya tattalin arziki irin wasu bala'i da musibu wanda Allah subhanahu wata'ala yake aikowa to cin riba yana daga cikinsu kunga idan mai bibiyar labarai shekaru baya da suka wuce kamar shekara biyar ko shekara shidda a turai aka an samu karaya tattalin arziki da yawa daga cikin bankuna lokacin da masu ilimi na tattalin arziki ake ta bayanin menene ya kawo matsalolin to yana daga cikin abin da ya kawo matsalolin kalli tattalin arziki a wancan lokaci a wajensu shine wannan mu'amala ta riba sai suke bayani da waɗanda suke da ilimi na tattalin arziki amma kuma na musulunci sai suka cewa duk wani banki na musulunci babu abin da ya shahe shi a wancan lokacin shugaban ƙasar horashi shine sarkozy yake bayanin cewa in ya zamanto iktisad abin da ya shahe ilimi na tattalin arziki in na musulmi ne bai da matsala mu kama shi mu yi aiki da shi yace miye matsala a ciki ai babu wani aibu to wanda yake nuna mana cewa lalle matsala riba ba karamar matsala ba ce dole ne mutum na mai imani ya ga cewa lalle dinar da babu na riba yake ko da wani guntun shubaha a ciki ya kamata a ce mutum ya nisance ta to Allah kiyaye a zamani yanzu mutane sun dauke shi eh wani abu ne wanda yake mai sauki musamman dan bariki ya ce sai ya gina gida sai ya sayi mota sai ya yi kaza sai ya yi kaza ko kuma dan kasuwa wanda yake da karamin jari sai ya je banki su rude shi ya je ya dauki bashi wanda yake na riba ne wanda ke da kudin ruwa a ciki a ƙarshe sai ka same shi hatta wancan jarin nashi na kirkin sai wannan kudi da ruwan ya ya lakume shi saboda bashi ne zaka dauka kai tana yawa ka ci riba tana yawa ka fadi to shi kuma banki wannan bankunan babu zancen haduwa ka ce ko ka haɗi ko kuma ka ce yau kasuwa batta yi ko kuma ka ce a rashin laya ya same ka ba kuma ta kasuwa ba su dole ne sai ka zuba musu kudinsu idan lokaci ya wuce akwai abin da zai biyo baya tana yawa bashi ya limka gida biyu ya ƙara limkawa kai sai ta kai akwai ranar da duwuni akwai kudin da za ka kwana da shi wanda dole kuma sai ka zuba su haka kai ka kasa a amshi gidanka a amshi shagonka a amshi motarka komi sai ka zama talaka na ƙarshe to wannan kaɗan daga cikin irin azaba da Allah subhanahu wataala yake ma waɗanda suke maciya riba kuma duk wanda yake diba ya wanda suke yan kasuwa ne sun san da wannan zaka cewa mutumin da zai dangana a matsayin mai karamin jari yayi ta juyawa zai samu albarkar dukiyar shi sabanin wanda zai je ya rarumo cewa shi soke ya yi kudi ta kowane bangare da saboda haka duk wani abin da ya zama toma akwai shi a ciki ya kamata a ce mutum ya bar shi domin ta dukiya albarka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma gina gina nafs wadata wai ba mutum ka ganshi da makudai dukiya a sallallahu alaihi wasallama yake cewa wadata ita ce wadatar zuciya idan mutum Allah ba shi dangana to za ka same shi mutum ne wanda yi kowa arziki to mafi yawa kwaɗayi ne yakan sa mutum ya je ya raro irin wannan bashi kuma wannan kwaɗayi ya halakar da shi sallallahu alaihi wasallama kuma ya karantar da mu so da yawa kowa daga cikinmu ya san daidai sai ga cewa lokacin da mutum zai amso bashin nan yana ɓoye ko kuma a baya so ya gaya ma wani ɗan uwan shi musulmi don kai mai nasiha to kaga wani daga cikin manya manyan hatsari wanda Allah subhanahu wataala kowane musulmi ya wata Allah kare shi akwai ruwaya ta abi hurairah imam ahmad daga abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yati ala nas zaman ya'kuluna fihi riba yace idan lokaci lokaci za a samu mutane za su rika cin riba duk irin hadisan da ake karantawa da irin ayoyin da duk wani wa'azi ya ji shi amma dai kawai shi kawai ya je yayi faƙila lahu sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama annasu kulluhum aka ce mishi wai mutane gaba ɗaya ne za su ci riba kala mallam ya akuluhu minhum nala min gubarihi ya ce duk wanda bai ci ba ma to sai ka sami wata ƙura ko wani bulbudi na riba ya shaye shi mana kenan kamar irin yanayin zamaninmu na yanzu sai ga cewa kahin ka samu wanda yake mu'amala ta halak ɗari bisa ɗari to sai an bincika kowa so yake sai ya yi dukiya sawan ya kasance halal ko ya zama to haramu haram kinci ake bi mutum shi dai in ya same ta diyan da ta kasance to daidai ne a wajen shi to kaga wannan yana daga cikin karamcin sanin girman ubangiji madaukin sarari da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama irin hannunka mai sanda da yi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'anallahu akilur riba wanda yake mai cin riba Allah ya la'ance shi da ɗaya ke na biyu wa mukilahu hatta wakili wanda yake na riba shi ma Allah subhanahu wataala ya tsine mishi to kaga duk wanda ya haɗu da tsinin ubangiji kaga ai babu zancen albarka to a wani hadisin sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa katibuhu wa shahidu da wanda zai rubuta da wanda ma zai shaida lokacin da za a bada riba to wannan dukan su la'antattu ne Allah subhanahu wataala ya lance su to saboda haka ashe abin yana da tsananin gaske sallallahu alaihi wasallama kuma yake cewa a cikin babe na riba babi ne da yawa kaɗan babe daga cikin shi wanda yake da laihin shi yake da karami to shi ne kamar mutum ya yi zina da mamman shi kaga babu abin da ya kai kazamci babu abin da ya kai rashin maji a kunne ko kuma faɗa a baki to wannan shi ne kaɗan daga cikin laihi na riba wanda mutane suke aikata to kaga mai imani idan ya san da wannan dole ya meka lamarin shi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kada dukiya ta rude shi kada yawan dukiya ta rude shi kada kuma ya ce sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza ya je ya ɗauki bashi wani duk abubuwan na haramu babu wata hanya wanda za ta halatta ma mutum sai da waya zubilla ana samun wasu da rigan malumta a radiyo ko a tele sai ka ji wani ya ce ai riba ake ni wai riba ai riba ne idan ba a yi ba wannan menene kasuwanci ai bankuna su ma kasuwanci ne suke yi to kaga wannan malumai masu batarwa ke a cikin babin na riba babu wani babin da za a ce wa wannan wani babi ne mai shubaha ko kuma ita riba za a iya gyara ta babu ko ma wani ya gyara maka ita to babu babu ma'ana in Allah subhanahu wataala ya kama ka da azaba bai isa ya hudda ka ba domin akwai masu yin fatawa sai su rika yin kwana to mala idan an yi kaza kaza to har ya kai karshe mala ya ce mishi halaka ne sai je dauka to kasancewa malak baya iya halitta haramu duk abin da ya zama to haramu ne ko da wani malam ya zo ya ce ma halak ne to wannan abin ba zai zama to ba halak kuma kai idan ka san haka ne kuma ka je ka aikata to kasancewa Allah subhanahu wataala na jira kuma Allah ba zai sa albarka ba a rayuwar mutum sai ka cewa a ƙarshe yayi komi babu an amshe mushi komi da komi Allah subhanahu wataala ya kare mu Allahu akbar karanta yamhaqullahu riba wa ribis sadaqat Allah subhanahu wataala yana matsi albarkar riba ta zaman to batar albarka ta zaman to babu ci gaba sai ga mutun yana ta sana'ar amma sana'ar ta kasa ci gaba wa ribis sadaqat to duk abin da ya zaman to sadaka ne kuma Allah subhanahu wataala sai ya rika ƙara shi sai ya rika dada shi Allah sai ya sanya albarka a ciki wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim lalle Allah subhanahu wataala baya son dukkan mutumin da ya zama to mai kafirci ne ko mai saman Allah ne Allah ya maka nemomi masu yawa har Allah ya sa ka daga cikin masu dukiya haka kasance tare da banki kuma ka ce sai ka ɗauki bashi na riba kuma ka sani to kaga wannan akwai kafirci a ciki ko da ba kafirci wancan ba wanda zai hudda mutum daga addinin musulunci akwai kufurin ni'ima mutum Allah ya bashi ni'ima mana ya buce ta ya binne ta domin Allah ya kiraye waɗanda suke manoma kuffa saboda me suna sa tsaba su rihe a ƙasa to duk wanda Allah subhanahu wataala ya mishi ni'ima ya rihe ido yake ganin wannan kaman ba komai bane dole sai ya ci bashin riba dole sai ya yi mu'amala ta riba to lalle da Allah subhanahu wataala baya son shi kuma mutum ne wanda yake mai saban Allah to duk wanda Allah bai so shi ba to lalle ne ba zai samu da wulaya ta ubangiji ba shine an-nusra mana Allah ya taimaka mushi kuma Allah ya agaza mushi Allah ya zama ya kare shi daga duk wani abin da wanda yake maki mutum baya son shi Allah zai kare shi to idan mutum kuma ya zama to Allah baya son shi to ba zai samu wannan kariya gaba ɗaya ba Allah ya kare
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نعم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki na gari wa qamu salata suka tsaye da sallah wa atau zakat kuma suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim kenan waɗanda dukan su suna da ladan su a wajen ubangiji wala khawfun alaihim kuma babu wani tsoro a gare su abinda za su iske a gobe kiyama saboda sun yi imani sun yi aiki mai kyau sun yi sallah sun ba da zakka wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba abinda za su bari a nan duniya saboda wanda za su samu a gobe kiyama ya yi shi malaka ta yukhbiru Allah ta'ala annahu yamhaqu riba aya can baya Allah ya ba mu labarin cewa ita riba Allah yana tauye mata albarka ay yuzhibuhu imma bi an yuzhibu bil kulliya min yadi sahibihi ko Allah ya amshi dukiyar gaba daya a hannun mai shi aw yahrumahu bi barakati mali ko kuma Allah ya haramta mishi albarkar dukiyar ga ta nan dukiyar da yawa ta wuce a ilga amma bai amfanin komai da ita na kusa da shi baya amfani da ita bal yu'azzibuhu bihi fid dunya Allah subhanahu wata'ala sai ma mutum azaba da wannan dukiya a nan duniya be babu dare babu rana kullun a cikin nema yake bai samu lokacin da ya huta ba to wannan duka suna daga cikin azaba da Allah yake ma mai dukiya wa yu'aqibuhu alayhi yawm qiyamah kuma gobe kiyama Allah zai kama shi da laihin saba mushi da yayi akan cewa ya haramta riba shi kuma ya aikata ta Allah subhanahu wataala a wata aya yake cewa qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith duk abin da yake mai kyau ne da mara kyau to ba za su taba zama daidai ba ko da ko wanda yake khabith ma'ana abu mara kyau abu wanda yake na haramu ko kuma abu wanda yake kazamta ko da da yawa ne to ba a gama shi da abu wanda yake tsarkakakke mai kyau Allah subhanahu wataala a wata aya yake cewa wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'a duk wani abu wanda yake mara kyau misali a ce dukiya tari amma dukiya ta tari ba to Allah zai sa shashanta akan shashi sai ya hallaka ta gaba daya fa yaj'aluhu fi jahannama kuma gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya sanya su ta jahannama dalilin saba mushi da suka yi akan aikata mu'amala wadda take tari bace sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullah ya ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin duk wani abin da ya saura na riba ku kakkabe hannunku ku hasa mana ku yi nisa da ita in kun kasance daga cikin masu imani imani in dai na hakika ne da lokacin da kake mu'amala ta riba idan ka ji wa'azi ka ji nasiha ka ji aya Allah hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama to ya kamata a ce ka hasa idan ba ka fasa ba sai Allah ce fa'in lam ta faru in ba ku aikata ku tuba ba kuka fasa aiki na riba to fa'azanu bi harbi min Allah wa rasuli ku naɗi wata shela ta yaƙi da Allah da manzon shi kenan duk mutumin da aka mushi wa'azi aka mai nasiha aka karanta mushi aya aka karanta mushi hadisi ka fasa aikin riba ya ki denawa to wannan kamar ya naɗa ma'ana yaƙi ne tsakanin shi da ubangiji wa in kuntum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum Allah a cikin rahamashi yace idan kun tuba to sauran dukiyarku ma'ana kenan hannun jarin naka naka ne wanda ya zama halak sai ka ci gaba da kasuwancinka kaga wannan yana daga cikin rahama ubangiji subhanahu wataala inda Allah ya ga dama sai ya ce mu'amala ta riba gaba ɗaya dukiya an haramta ta sai ka wurgi da ita to amma Allah cikin rahama sai ya ce tunda ka ji wa'azi yau to dukkan mu'amala da kai daga yau zuwa jiya abin da ya baya to wannan ya zama halak amma zuwa gobe ne ba za ka kada ka sake ka saki la tazlimuna wa la tuzlamun mana kenan ba za a zalunce ku ba kuma ku ma kada ku zalunci bayan Allah a cikin aiki na riba akwai bautar da jama'a da zalunci wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara in ko ya zamanto kana bin wani bashi kuma wannan mutum ya zamanto babu gaba babu baya misali a ce da yana dukiya yana juya dukiya mai yawa kuna mu'amala har ka biyo shi bashi kuma yanzu kalet ta arziki ta same shi babu dukiya zu usra kenan ya kasa biyan bashi to wannan a dan mushi dama a dan dakata mushi a bashi lokaci har ya zuwa lokacin da zai warware shine mana fanaziratun ila maisara har ya zama lokacin da zai samu yusuf ya samu sauki dukiya idan ta samu kai mai bin shi bashi sai ya baka yana kada ka takura mushi kada ya zama to kuma ka matsa mushi wa anta saddaqu khairul lakum Allah ya ce bari ma yana kana bin shi bashi da kaga ya shiga cikin hali wanda ke na wahala sai ka ce to wani ina bin ka kaza yace eh to ka je na yahe maka yace to Allah saka alheri Allah ya ce idan kuka yi haka ma shi yahi in kuntum ta'lamu inda kun san abin da za ku samu a wajen Allah subhanahu wataala lokacin da zaka yahe ma dan uwanka bashi da kake bin shi lokacin da ya shiga cikin tsanani to kaga irin wannan su banki na riba babu zancen wannan a ciki babu zancen ka shiga cikin tsanani bashin da kake biya to yanzu za a daga maka kafa har ya zuwa lokacin da za ka samu waraka ko kuma ya zaman tuma an yaye maka tsoron duka babu shi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kuma Allah subhanahu wataala yake sake ma masu imani wa'azi kenan da mai mu'amala na riba da wanda ma yake niyan yayi Allah ya ku tsoron Allah ku tsoron rana wanda za a maida ku a wannan ranar zuwa ga Ubangiji madaukakin sarki sun matuwafa kullu nafsin ma kasabat sannan kuma za a cika ma kowace rai abinda ta aikata wa humla yi zulamun ba a zalunce su ba da komi idan Allah subhanahu wata'ala zai saka ma kowace rai abinda ta aikata to wannan aya tana mana wa'azi da abin da ya shahi riba da ma abin da bai shahi riba ba duk abin da ya kasanto miskala zarra ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى in ka aikata aiki mai kyau daidai kwaya zarra Allah zai saka maka da gidan aljanna in kuma ka aikata misqala zarratin sharran yara in ko mummuna ne to shi ma Allah subhanahu wataala sai ya saka Allah kiyaye za a saka maka da wutar jahannam annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman a gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya kawo kowa sai ya mushi magana babu wani wanda zai fassara tsakanin su Allah zai ce kai ne wani kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to kaga wannan duk mai imani yanayi ne wanda zai sa lalle tabbas ka tsoraci ubangiji ka tsoraci ranar da Allah subhanahu wataala za ka tsaya a gaba gare shi to kuma ina ga mutumin da zai ji wa'azi na riba ya fasa ya kasa denawa kuma alhali ya san Allah ya ce fa'azanu bi harbi min Allah wa rasuli Abdullah da ba sai yake cewa istayqanu bi harbi min Allah wa rasulihi mana duk mutumin da aka mishi wa'azi yana aikata mu'amala ta riba kuma ya ci gaba da yi Abdullah da ba sai yake cewa ka tabbatar ka yi yaqini tabbas cewa kaman kana yaki ne tsakaninka da Allah da manzon shi kaga babu cin nasara abdullahi abbas yake cewa yuqalu yawmal qiyamati al-akil riba khudh silahaka lil harb a gobe kiyama abdullahi abbas yake cewa za a ce ma mutumin da yake mu'amala ta riba sai an tashi a kiyama ana kowa yana neman inda za shi mutum yana neman sassabci sai a ce mashi to dauki makaminka yau kai zaka yaki da ubangiji to kaga wannan mummunan matsayi ne to saboda haka mai imani dole ya nisanci irin waɗannan mu'amala sai Allah subhanahu wataala ke cewa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun malik ya ya'muru ya'muru Allah ta'ala bis sabri ala al mu'sir alladhi la yajidu wafa idan wannan wata fadala ce mai kyau wata fadala ce mai girma ga mai imani lokacin da kake bin wani dukiya mu'amala ce kuka yi ba mu'amala ba ce ta riba amma dai ana kasuwanci ka biyo shi dukiya yau da gobe bai samu halin da zai biya ka ba kuma an ce a ƙarshen wannan watan ko kuma misali a ce wata mai zauwa amma kuma ya kasa biya to wani Allah subhanahu wataala yana mana ba mu romun cewa mutum ya mushi haƙuri a dan dakata mushi zuwa wani lokaci sai a ce to shikenan wata na gaba idan bai samu ba a ce wata na gaba ka ƙarshe ma idan ka yaye mushi wannan shi yayi alheri akwai ruwaya ta Imam Ahmad daga Buraida yake cewa samitu nabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin misluhu sadaqa duk mutumin da ya dan dakata mutumin da yake cikin tsanani zai kawo bashi ya biya bai samu ba yana cikin tsanani sai ka bashi dama to annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa iya tsawon daman da ka bashi kowace rana za a rubuta maka sadaka dukiyar da zai baka misali ce zai baka jika 100 a ƙarshen wata bai samu ba sai wata na biyu to a kwana 30 kin nan Allah subhanahu wataala zai rubuta maka kana kamar kana sadakan jika 100 100 har wata ba hala sai yake cewa burira sai yake cewa summa samitu yaqulu man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin mislahu sadaka kai sai ƙara ma cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk mutumin da ya jinkirta ma wanda zai biya shi bashi bai samu dama ba yana cikin tsanani to rana biyu za a rika bashi na sadaka kenan misali a kwana talatin nan sai an bashi kwana sattin za a bashi na cewa kamar yana sadakan kuɗi adadin kuɗin da kake bin shi kaga wannan kudala ce mai girma sun maƙala ta'ala malar sai ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa ya izu ibadahu wa yuzakkiruhum zawalar duniya wa fana'a ma fi min al'amwali wa ghairiha sai Allah ƙarshe bayan magana akan riba cewa duk wanda yake ya fasa sai Allah kuma ya ci gaba da yi mana bayani akan cewa ita duniyar nan karewa za ta yi kuma za ta gusa kuma dukiya ita ma abu ce wadda take mai karewa ko ita ta kare ta barka ko kuma kai ka kare ka barta dole sai an yi guda wa itiyarul akhirah wa ruju' ilayhi ta'ala kuma lalle tabbas ne sai mutun ya koma kiyama ko da zaka yi shekara 100 ka kare wani 100 ka kare wani 100 a karshe dai dole sai ka koma sai ka mutu ka koma wajen Allah marauki sarki kuma Allah zai saka maka wa muhasabatihi ta'ala khalqahu ala ma amilu kuma Allah subhanahu wataala zai zai ma bayan shi hisabi akan abubuwan da suka aikata wa mujazatihi iyyahum Allah zai saka musu duk wani abu wanda ya mai duk wanda ya mai kyau ko da karamin abu ne to Allah madaukakin sarki sai ya saka mishi bima kasabu min khairin wa sharrin ko alheri ne ko kuma sharri wa yuhadhdhiruhum min uqubatihi kuma Allah subhanahu wataala yana mana hannunka mai sanda yana ja mana kunne akan cewa akwai uquba duk wanda ya saba mishi shi sa Allah ya ce wattaku yawman turja'una fihi ila Allah to saboda haka Allah subhanahu wataala yana karantar da mu yana yi mana wa'azi akan cewa lalle tabbas zamu gamu da shi kuma zai saka mana abin da muka yi mai kyau to saboda haka ashe a wannan mai imani sai ya samu damar yin aiki mai kyau kuma Allah zai yi azaba ga duk wanda ya aikata aiki mummuna da duk mai imani sai ya ja ma'ana damar shi cewa duk wata dama da ya samu na aikata mummuna to ba zai aikata ba sai ya kare ya kare kanshi daga duk wani wahayi na shedan cewa ka aikata kaza ko ka aikata kaza sai ya zama tu bayan Allah na gari wanda Allah subhanahu wataala zai saka musu da gidan aljanna Allah ya samu daga ciki
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين مسمى إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان أنا الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله أو لا يستطيع أن يمل هو أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما الأخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرا تديرونها بينكم إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها مم.
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidayn wannan aya ce mai girma mana a cikin alqur'ani mai girma ita ce aya da ta fi tsawo kusan safaha guda kuma Allah madaukakin sarki a jumulce yana mana bayani ne ka'ida ta bashi lokacin da mai bashi zai ci bashi a wajen wanda zai bashi bashi sai Allah subhanahu wataala yake mana bayani akan cewa lalle ne a samu a yi rubutu wannan kuma ba don koyi ba don samun siƙa don samun tabbas lokacin da aka zo biya shi wanda ya ba da bashin kada ya ce eh, ya ƙara misali ya ce ya ba da jika hamsin ya ce jika sattin ne shi kuma wanda aka ba ma an ba shi jika hamsin kada ya ce jika arba'in ne to ga shi a rubuce kuma ga shaidu allah sauran ta ala sanya su to wannan ayar tana daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna girma da matsayin tsari na addinin musulunci addinin musulunci addini ne kamil kuma salihun li kulli zamani wa makan kamar da malamai suke cewa daga cikin musulmai ne waɗanda ba a yi ba karatu ko kuma ba a zuwa wajen karatu sai ga an ruɗi mutum akan cewa lalle ne ya ne za a yi a ce addini ko kuma a ce musulmai za su tahiyar da addininsu ta kowane ɓangare bangaren rayuwa bangaren tattalin arziki bangaren mu'amala bangaren zamantakewa shi wani kadai yana tunanin shi kawai addini a zo masallaci a yi sallah a je makaranta a yi karatun ƙur'ani a yi suna a yi aure shi kenan addini ya ƙare to kaga wannan idan mutum ya fahimci addini ƙwarai fahimta gajeruwa kai ta wuce ma a ce gajeruwar fahimta kamar abu ɗari ne ka ɗauki ɗaya ka raba shi gida goma ko ka fahimci rabi to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ke cewa ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidayni ya ku wanda ko imani idan za ku dauki bashi ila ajalin zuwa wani lokaci musamman sananne faktubu to ku samu ku rubuta wal yaktub bainakum katibun bil adli kuma a samu mai rubutu adali kada a samu mutum azzalimi a ce shi zai rubuta dan zai iya karawa ko kuma zai iya ragewa idan an bashi cin hanci saboda azzalimi ne wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah shi ko mai rubutu a ce misali a karkara ne wanda ya je lakwal ɗaya ne ko biyu ko uku aka ce wane ka zo ka rubuta wane zai amshi bashi a wajen wane to kuma shi ma kakka kiya kai kokari ka je ka rubuta wannan bashi shine mana wala ya aba katibun an yaktuba shi mai rubutun wanda Allah ya bashi ilimin cewa zai iya rubutawa to kada ya hana su kada ya musu rowa ilimin shi falyaktub kenan ya rubuta ya zo ana gaya mushi yana rubuta wal yumli lillazi alayhi alhaq kenan shi wanda haƙƙin aiki akan shi shi zai rika wadi to ni wani dan wani na ba wani ramcin kudi jika kaza zai maido rana kaza shi wance yana rubutawa wani da wani su ne shaida idan ba samu namiji biyu sai a samu namiji guda da mace biyu da wane da wance da wance su ne shaida sai a rubuta sai kowa ya sa hannu to sai a ji takar shi ne mana kwalyaktub waliyun lillazi alayhi alhaq wal yattaqillah rabbahu wa la yabkhas minhu shay'a kuma yaji tsoron Allah kada ya rage komi in fa in kana allazi alayhi alhaq safihan to wanda zai bada bashin a ce misali wani mutum ne wanda ba daidai ba yake ma'ana ko za a iya mishi wayo ko yaro ne karami ko kuma mahaukaci ne au da'ifan ko kuma karamin yaro ne wani yake so ya mishi wayo aula ya tsatsi wa an yumilla huwa ko kuma shi ma bai iya cewa ni wa da dan wani na ba bashi na ba wa da bashi kudi kaza in bai iya wadin haka to Allah subhanahu wataala sai ke cewa falyumlil waliyuhu bil adli sai aka waliyin shi wani kuna kusa da shi wani wakilin shi wani wani karin baban shi ko wani wan baban shi ko wani dan uwan shi na jini sai zo ya ce to wane mai suna wane shi ya ba wane bashi kudi kaza gashi da sai a rubuta wastashhidu shahidaini min rijalikum Allah yace a samu mazaje guda biyu su kawo shaida fa in lam yakuna rajulaini idan ba a samu mazaje biyu ba farajulun in an samu namiji ɗaya ma yayi wa mar'atani sai a samu mace biyu mimman tardawna min shuhada amma waɗanda kuka yarda da su cewa su zo su yi shaida an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra to na ana magana ne akan mata mata saboda suna yawan mantuwa kina idan macen ɗaya ta mance sai ɗaya ta tuna mata shi sa ashe da aka kawo mace biyu a matsayin namiji guda saboda mantuwa sai Allah subhanahu wataala ya ce wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u can baya ai an ce shi wanda zai rubuta kada ya rowa ilimi ya zo ya rubuta to kuma wanda za ku yi shaida idan aka ce wane da wane ka zo ku zo ku za ku yi shaida akan cewa wani zai ba wani shaida to kuma kada ku kiya ya kamata ku zo ku ba da shaida wala ta samu an taktubu sagiran aw kabiran ila ajali kuma kada ku kosa ka ku ce a kai wannan bashin kadan ne je ka kawai idan wata ya mutu ka kama shi Allah ci kada ku yi haka nan ko da bashin karami ne ko da jika guda ne a samu a rubuta wannan shine kaida shine kuma huta daga zargi zalikum aqsatu inda Allah Allah ya ce wannan shi yahi zama adalci a wajen Allah wa aqwamu lishahadati kuma wannan shi yahi karhin shaida wa adna Allah tartabu kuma shine zai sa ba za ku shakka ba dan tana wa mutane kowa ya shagala a ce wani nawa ba wani a wani ya ce jika 100 wani ya ce jika 50 wani ya ce jika 40 to amma idan a rubuce ne aka kawo takarda to shikenan an raba gaba illa an takuna tijaratan hadiratan tudurunaha bainakum Allah yace sai in ya zama to kasuwanci ne na kai tsaye zan baka kaza zaka bani kaza to Allah yace wannan babu laihi walaysa alaikum junahun Allah taktubuha in ba a rubuta ba babu laihi wa shiru idza tabayatu kuma sai Allah yake ba mu labari cewa in za a yi kasuwanci a yi shaida wani ya sai kaza wani ya sai kaza kuma ya bashi kuɗi amma in bashi ne sai a rubuta wala yudarra katibun wala shahid shi mai rubutawa da wanda ke mashaidan kowanne kada ya sake ya zalunci misali don wanda zai bada bashin bai san rubutu ba ana so ka rubuta jika kaza sai ka rubuta jika kaza kuma ka bashi ya sa hannu to bai kamata ba wannan kuma wanda za su yi shaida su ma kada ya zamanto don wancan misali a ce safihan ne ko kuma sagiran su zo su bada shaida mara kyau Allah ce wa in tafa'alu idan kuka aikata haka mana kuka rage ko kuwa ƙara fa innahu sukum bikum ai wannan fasikanci ne mana kun saba ma dokokin Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa allimukumullahu Allah zai sanar da ku ya ilmantar da ku wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah madaukakin sarki game da komi masani ne insha Allah sati mai zawa zamu dasa akai ta wannan ayat ma'anonin ta abin da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba da wanda ke da kuskure ne Allah ka kuta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah